الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 26 قوة الربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 19 ga watan 9 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'ut Tirmidhi na babban malami al'imam abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na goma sha shida babu ma ja a annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha aradal hajata ab'ada fil madhhab babin da yake magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai biya bukata yakan yi nisa da inda mutane suke mun karanta hadithi na al-mughira bin shu'ba a karkashin wannan babi sannan mun karanta babi na 27 babin karahiyatul bawl fil mughtasal babin da yazo na an hana yin bawali a cikin al-mughtasal wurin wanka duk da cewa mun tattauna game da mai yasa aka hana yin bawali a cikin almughtasal da kuma maganganun da malamai suka yi akan almughtasal din da ake nufi da kuma wanda an yi sassauci a iya yin bawali a cikinsa duk da cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa ko da yana da magudanar ruwa mai tsiyayewa ko babu an hana in dai almughtasal ne mutum ba zai wanka a ciki ba duba da hadisin da muka karanta na Abdullahi bin Mugaffal a cikin wannan babi mun kuma karanta babi na sha takwas babu ma ja a fisiwak babin da yake magana akan aswaki mun karanta hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda laula ana shuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wanda wannan ya nuna matsayi da kuma falalar aswaki a sallah a alwala da kuma wasu muhimman wurare kamar ainihin wato lokacin karatun alkur'ani da makamantan haka mun karanta babi na goma sha tara babin da yake magana akan idasta yi kada a hadukun min manamihi fala ya gamis ya daho fil ina ya hata ya gasilaha babin da yake magana na idan ɗayanku ya farka daga baccinsa to kada ya tsunduma hannunsa cikin mazubin ruwa har sai ya wanke su to wannan shi ma mun karanta hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wanda yake magana akan idastaiqadha ahadukum min al-layli fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufriga 'alayha marratayn aw thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi tasmiyati 'inda al-wudu babina 20 babin da zai bayani akan abin da yazo na ambatan Allah lokacin da mutum zai yi alwala wannan matsala ta yin bismillah ko ambatan Allah lokacin da mutum zai yi alwala manyan malaman musulunci sun yi saɓani game da hadisan da za mu karanta a cikin wannan babi wasu sun inganta wannan wato sun inganta wato hadithin wasu kuma sun raunana shi wa'anda suka inganta shi sun inganta shi bi majmu'i duruqihi yana da hanyoyi da yawa kuma raunin nasu kaɗan kaɗan kaɗan ne haka da haka in an tattara su za su iya samun taƙauya su zama wato hadithin su zama hadisi hasan amma wasu waɗanda suka kalli hadisan a kowanne a iya ƙarfinsa ko isnadinsa to da dama akwai malaman da suka tafi akan raunin hadisan da haka suke ganin hukuncin da hadithin ke ɗauke da shi ko hadisan ke ɗauke da shi to hukuncin ya kau tun da hadisan da suka zo da hukuncin su ma ba su da inganci kamar da yadda za mu ji insha Allah قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري الرباحي ابن عبد الرحمن ابن, عبي ابن أبي سفيان ابن هويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباه بن عبد الرحمن قال أبو عيسى ورباه بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين ورباه بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن هويضب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن هويضب فنسبه إلى جده قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري الرباه بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن هويضب ابن هويضب عن جدته بنت سعيد ابن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أبو عيسى الترمذي كتشوى نصر بن علي الجهضمي يازن تدسوا أن حديث دش بشر ابن معاذ العقدي وإنما لمن قدابي وسوسك كرنتد إمام الترمذي وأن حديث سوسو بين da Nasr bin Ali al-Jahdami da kuma Bishir bin Mu'adhin al-Aqdi dukkaninsu su kuma suka ce haddathana Bishir bin Mufaddal suka ce Bishir bin Mufaddal shi ya zantar da su wannan hadithin daga Abdurrahman ibn Harmala daga Abi Thifal al-Murri daga Rabah ibn Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Huwaydib shi kuma daga kakarsa ita kuma kakar tasa taji daga babanta qala mahaifinta yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alai la wudu'a babu alwala liman lam yadhkur isma Allah alai ga wanda bai ambaci sunan Allah ba duk wanda yazo alwala bai yi bismillah ba bai ambaci sunan Allah ba bai da alwala na fata an gane qal wa fil babi abu isa tirmidhi yace a cikin wannan babi akwai sahabban da suka ruwaito hadisi mai irin wannan ma'anar ko mai lafazi irin wannan an aisha an samu hadisi daga ummul mu'minin aisha wa abi sa'id wa abi huraira wa sahal bin sa'd wa anas waɗannan dukkan sahabban sun ruwaito wannan hadisin ko dai da lafazinsa ko kuma da ma'anarsa abu isa yake cewa ala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal yake cewa la a'lamu fi hadha al-bab hadithan lahu isnadun sahih jayyid imam ahmad bin hanbal yake cewa ni kan ban san wani hadisi ingantacce ba a cikin wannan babi babin ambatan Allah lokacin alwala da hadisan da aka ruwaito a karkashin wannan babin yace ban san wani hadisi ingantacce ba inji imam ahmad bin hanbal ishaq bin rahuya yake cewa in taraka tasmiyata amidan idan mutum ya bar bismillah ya bar ambatan Allah da gangan a alwala a adal wudu'a alwalarsa ba ce ba sai ya sake wata wa in kana nasiyan in ko da mantuwa ne aw muta'awwilan ko yana tawili akwai tawilin da yasa bai ba ajza'ahu to alwalarsa tayi Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake ta ahsanu shay'in fi hadha al-bab mafi kyawun abin da aka ruwaito na hadisai a wannan babi na ambatan Allah lokacin alwala shine hadithu Rabahi bin Abdurrahman wannan ba wai Imam al-Bukhari yana nuna ingancin hadisin ba a cikin hadisan duk da suna da ɗan maganganu to wanda yafi inganci duk da cewa suna da ‘yan maganganu wanda ya fi dama-dama ya fi inganci shine hadithin Rabah ibn Abdurrahman. Abu Isa Tirmidhi yake cewa Rabah ibn Abdurrahman shi kuma ya ji wannan hadithi an jaddace he daga kakarsa an abiha ita kuma daga mahaifinta. Mahaifinta kuma shine Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ahadu asharatul mubashirin bil janna kenan. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albashir ɗin aljanna. wa abu thifalin al-murri sai abu thifal al-murri shi kuma ismuhu sumamatu bin husayn sunansa sumamatu bin husayn wa rabahu ibn abdurrahman shi kuma huwa abubakar ibn huwaydib shine abubakar ibn huwaydib minhum man rawa hadha al-hadith daga cikin su akwai wanda ya ruwaici wannan hadithin fa qala an abi bakar bin huwaydib yace ya ji hadithin ne daga abi bakar ibn huwaydib fa nasabahu ila jaddi sai danganta shi zuwa ga kakansa to wannan hadithi yana fa'idantar da cewa alwala ta zama sharaɗi ko rukuni afwan ambatan Allah a alwala ya zama rukuni kenan a alwala ko kuma sharaɗi na alwala kenan idan babu ambatan Allah alwala babu alwala an gane ko la wudu'a wannan ya nuna yin wato la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai wannan sai ya nuna cewa ambatan sunan Allah rukuni ne ko sharadi a alwala ta yanda in mutum bai kawo shi ba to ya alwalarsa ta rasa wani sharadi na ta zama ingantacciya ta rasa wani rukuni daga cikin rukunanta da haka babu alwala ina fata gane wannan shine abinda hadisin yake fa'idantarwa duk da kamar yadda na dan fara shimfiɗa wato malamai sun yi sabani game da ingancin dukkan wani hadisi da aka ruwaito a wannan babi wasu sun raunana wayanda suka tafi akan raunin hadisin da sauran hadisan da suke da irin wannan ma'anar da ake ruwaitowa a wannan babi na ambatan Allah lokacin alwala to ya zamto su a wajen su hadisan ba su da inganci da haka babu wannan hukuncin in ka ambaci sunan Allah babu matsala in baka ambaci sunan Allah ba alwalaka tana nan domin ambatan Allah babu wani hadisi ingantacce da isnadi da ya tabbatar da cewa in ba ambaci Allah ba alwala babu alwala ina fata an gane wasu malaman kuma suka ce hadisin ya kai darajar wato hadisin za a iya cewa hadisi ne hasan bi majmu'i duruqihi saboda yana da duruk hanyoyi da yawa to in ka tattara hanyoyin zai iya samun taƙauya ya zamanto hadisi ne wanda yake hasan to idan ku hadisi ne hasan ala fardi sihatihi in ya inganta to hukuncin yana nan kenan sai zamto ambatan sunan Allah a alwala sharadi ne ko rukuni lalle sai an kawo shi ina fata an gane to a cikin wannan babi akwai nana Aisha ta rawaito hadisi wanda al'imam al-bazzar da ibn abi shaiba da ibn adi duk sun ruwaici wannan riwaya tana na aisha radiyallahu anha amma riwaya ce mai rauni da'ifiya ce wato riwayar na na aisha da ta ruwaita a hadithi da irin wannan ma'anar cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba ruwayar ta Imam al-Bazzar ya fitar da ita Ibn Abi Shayba ya fitar da ita Ibn Adi ya fitar amma hadisin yana da rauni da'ifi sai ruwayar Abi Sa'id ruwayar Abi Sa'id shi kuma Imam Ahmad ya fitar da ita Imam Tirmidhi Ibn Majah Ad-Darqutni al-Bazzar da kuma al'abu abdullahi al-hakimun na sabore da al'imamul bai haƙi da ibn adi wa'innan dukkaninsu sun ruwaici ruwayar abi sa'id sai ruwayar sahal ibn sa'id sahal ibn sa'ad afwan sahal ibn sa'ad shi ma ruwayarsa tana da rauni sabida a cikin ruwayar akwai wani abdulmuhaimin wanda al'imamu tsabarani da ibn maja sun fitar da wannan wato hadithin na sahal bin sa'ad sai kuma hadithin anas wanda abdul malik ibn habib ya fitar da shi al'andalusi ita ma ruwaya ce wadda suke za'ifiya tana da rauni shi sa za ga kamar yadda wasu malaman suka ce duk kusan hadisan in ka tattaro su za ga cewa kowace hanya akwai 'yar damuwa ta isnadi a cikinta to shi sa wasu sun inganta hadithin ne saboda ɗuruk ɗinsa ya tabbatar da cewa wannan magana tana da asali tunda an samu ɗuruk da yawa ga wata hanya ga wata hanya ga wata hanya kuma raunin mai ɗan sauƙi-sauƙi ne wannan ya tabbatar da cewa wannan magana tana da asali da aka suka tattara ruwayoyin da hanyoyin sai suka ce za ta hanyoyin za su iya samun taƙawiya su hadisin ya inganta to da haka duk wanda ya inganta hadisin ya inganta shi ne bi majmu'i ɗuruƙihi na fata an gane wanda kuma kaji ya raunana shi kowane ɗaya ya ɗauka ya kalli isnadin ya buge ya kalli wannan isnadin shi ma ya rushe ya kalli wannan isnadin ya rushe sai ya ga to ai ba ma isnadin ɗauka tunda ba isnadin ɗauka wannan magana babu ita ina fata an gane ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa qala ahmad ibn hanbal shi yasa al-imam ahmad bin hanbal yana daga cikin waɗanda suke ganin babu wata ruwaya da ta inganta a wannan babi shi sai kita la a'lamu fi hadhal babi a wannan babi na ma jaa fi tasmiyati inda alwudu imam ahmad yake cewa ban san hadithan wani hadisi ko da guda ɗaya ba lahu isnadun da yake da isnadi jayyid mai kyau to kaga shi ma ya tafi akan wayanda suke ganin hadithin bai shi da inganci wa ishaq ishaq bin rahuya shi kuma yana daga cikin wayanda suka inganta hadisin hadisin ya inganta a wajen su shi yasa ya gina hukunci ce in tarakat tasmiyata idan mai alwala ya bar ambatan Allah ma'ana yake ambatan Allah lokacin da zai alwalarsa amidan yana sani a adal wudu'a sai fa ya saki alwalan nan bate ba inji malam ishaq bin rahuya shi hadisin ya tabbata a wajensa da haka tunda ya tabbata sai mutum da gangan ya yin wannan a tasmiya ɗin to sai ya sake alwala sai ce wa in kana nasiyan in kwa mantawa ya yi au muta'awwilan ko yana da wani tawili kaman wani tawili kaman shi ma yana tare da malaman da suke ganin hadisin bai inganta ba da haka shi yasa bai yi ta ba an gane ko yana da tawilin da yasa bai ba ajza'ahu shi alwalarsa ta yi saboda mantuwa ko saboda tawili قال محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري كتا أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن وأنا من يمغنى أكنتكو قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا ورباه بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها daga kakarsa ita kuma daga babanta waye baban kakar shine Abu Sa'id Abu Hakai shine Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl an gane ko ita ma malamai sun tattaunawa sun ce tana da suhuba ita ma sahabiya ce to ko da ba sahabiya ba ce kaga tunda hadithin ya zo zuwa ga babanta babanta kuma sahabi ne balma yana cikin mutum goma da aka yi musu bushara da aljanna ta ji daga wajensa ina fata gane abu sifal almurri shi kuma sunansa sumamatu bin husayn ana danganta shi zuwa ga kakansa jaddihi al'ala kamar yadda zai faɗa a can gaba ya ce fana sabahu ila jaddihi al'ala sai ake nasabta shi zuwa ga kakansa maimakon zuwa ga babansa asalin sunansa sumama ibn wa'il wa'il ibn husayn an gane ko to sai ake danganta shi maimakon a danganta shi zuwa ga mahaifinsa sai ake danganta shi zuwa ga wa kakansa da haka da aka ce Sumamatu bin Hussein baya nufin Hussein ne babansa Hussein kakansa ne an gane ko wa Rabah ibn Abdurrahman shi kuma sunansa Abubakar ibn Huwaydib daga cikin su akwai wanda ya ruwaci wannan hadisin fa qala ana Abi Bakar bin Huwaydib fa nasabahu ila jaddihi al-a'la Imam Abu Isa Tirmidhi yake cewa Al-Hasan ibn Ali al-Hulwani ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yace Yazid bin Harun ya zantar da su wannan hadisin daga Yazid bin Iyad daga Abi Sifalin al-Murri shi kuma daga Rabah ibn Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Huwaydib shi kuma daga kakarsa wadda take binti Sa'id bin Zaid an abiha na fata gane yawwa ita kuma kakar an ce sunanta asma asma'u binti sa'id bin zaid bin amr sunanta asma kakar an gane ko an an anin nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu babu ma jaa fil madmadati wal istinshaq babun da zai yi magana game da kurkurar baki da kuma shaqa ruwa qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana hammad ibn zaid وجرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمكدام بن معدي يكرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخرة أبو عيسى الترمذي كتوى قتيبة بن سعيد يا زنتد سوانا حديث شيكما قتيبة بن سعيد حماد بن سلمة يا زنتد سود جرير wannan hadithi daga Mansur daga Hilal ibn Yasafin daga Salama ibn Qais Salama ibn Qais radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza tawadda'ta idan zaka yi alwala fantasir to ka shaka ruwa ka face wa idza stajmarta idan zaka yi istijmari tsarkin dutse kenan fa'autir to ka yi mara wannan hadisi yana fa'idantar da mu shaƙa ruwa a alwala da kuma yin istijimari lokacin da mutum zai yi tsarki sannan kuma mutum ya yi mara ko guda uku ko guda biyar kamar yadda mun tattauna akan a wato istijimari bi talatati a hajarin a can ababin da ya gabata ko قال وفي الباب عن عثمان imam abu isa tirmidhi ya ce a cikin wannan babin akwai sahabban da suka ruwaito hadisi makamancin irin wanda salama ibn qais ya ruwaito kamar sayyidina usman ya ruwaito wanda ash-shaykhan bukhari da muslim sun fitar da hadisin sayyidina usman akwai laqid ibn sabra shi kuma ahlus sunan sun fitar da hadisin sa da imam ahmad ibn hanbal duk sun fitar da ainihin wato hadithinsa haka imamu shafi'i shi ma ya fitar da hadithin sabira wato laqid bin sabira akwai kuma hadithin wannan hadithin laqid bin sabira hadda ibnu khuzaima ibnu hibban abu abdullahi al-hakim an-naisaburi da imamu al-baihaqi duk sun fitar da ruwayar laqid bin sabira ibnu abbas shi kuma akwai imamu abu daud ibnu maja ibn al-jarud abu abdullahi al-hakimun na saburi da ibn qattan dukkaninsu sun fitar da hadithin ibn abbas hadithin miqdam bin ma'adi karib shi kuma abu dawud da ibn al-munzir sun fitar da shi hadithin wa'il bin hujr shi kuma ainihin wato at-tabarani ya fitar da shi da imam al-bazzar sai dai a cikin ruwayarsu cikin isnadin akwai a sa'id ibn abdul jabbar an gane ko sa'id ibn abdul jabbar shi kuma an ce akwai maganganu akan sa da'ifi to waɗannan su ne sahabban da sun ruwaito hadithi makamancin wannan hadithi na idza tawadda'ta fantathir wa idza istajmarta fa'utir sannan imamu abu abu huraira shi ma yana da ruwaya da ya wato akwai ruwaya ita ma da Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da ruwayar Abu Huraira da take da ainihin ma'ana irin wannan ta wannan babi Imam Abu Isa Tirmidhi ke cewa hadithu Salama ibn Qais hadithun hasanun sahihun ce wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun to bayan ya kawo hadisin sai ce to kuma waqtalafa ahlul ilmi malamai ma'abota ilimi sun yi sabani fi man tarakal madmadata wal istinshaq game da hukuncin wanda ya bar kurkurar baki da shakarwa fa qala ta'ifatun minhum domin malamai sun kasu kashi biyu game da kurkurar baki da shakarwa wasu sun wajabta shi wasu kuma sun ce sunna ne kenan wanda suka wajabta shi hukuncin su na wanda hukuncin da suka yi ga wanda ya bar kurkurar baki da shakarwa ya sha bamban da hukuncin wayanda suka ce ba wajibi bane kurkurar baki da shakarwa to wannan ta'ifa ta farko suka ce idza tarakahuma fil wudu idan mutun ya bar kurkurar baki da shakarwa a alwala bai tuna ba hatta sallah har sai da ya sallah a ada salata sun ce ya sake sallah ya zo ya yi alwala sai manta bai kurkura baki ba ko ya manta bai shaƙa ruwa ba ko duka biyun bai ba kuma bai tashi tunawa ba har sai da ya yi sallah sai ya tuno kash alwalafa da ya yi bai kurkura baki ba bai shaƙa ruwa ba a to ya sake sallah na fata an gane wa ra'au zalika fil wudu wal janaba suna ganin wannan hukuncin ya shafi alwala da kuma wankan janaba sawa an didde ne mutumin da wankan janaba ya kama shi da ya zo alwalar da ake yi sai bai kurkura baki ba bai shaƙa ruwa ba sai da ya je ya sallah sai ya tuno ai a wankan da ya bai kurkura baki ba bai shaƙa ruwa ba to shi ma sai ya sake sallah ma'ana suka ce da hukuncin barin kurkurar baki da shaƙa ruwa a alwala da hukuncin barin kurkurar baki da shaƙa ruwa a wankan janaba duk ɗaya ne hukuncin wa bihi yaqulu ibnu abi laila wannan shine ra'ayin ko fatawar ibnu abi laila wa abdullahi ibn al-mubarak ita ce fatawar abdullahi bin mubarak da imamu ahmad da ishaq bin rahuya wayannan sukan kuma ƙaulinsu shine rajihi ƙaulinsu ya fi rinjaye an gane ko wa qala ahmad imamu ahmad ya ce al-istin shaqu awkadu min al-madmada yake cewa shaƙa ruwa wato yafi ƙarfi hukuncinsa fiye da kurkurar baki hujjar imam ahmad saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyubalik filistin shaq illa an yakuna ko an takuna sa'iman an gane ko mutum in yazo kurko yazo alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi mubalaga ya kai makura wajen shakarwa sai dai in yana yin me sai dai in yana azumi wannan ita ce hujjar da imam ahmad ya dogara cewa shakarwa aukaru min almadmada an gane ko saboda hadithin falyubalik filistin shaq قال أبو عيسى وقال الطائفة وتطائفة دنكم وسمع لمن سكما من أهل العلم سكتي يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء قولي نبيو كنا قولي نبيو سكتي إذن أوان كان جنبا نيمتين يمن تكركر باكي دا شاك أروا تو يساكي amma in a alwala mutum ya manta kurkurar baki da shaƙa ruwa ba sai ya sake sallah ba wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wannan shine qawlin sufyan ath-thawri wa ba'adhi ahlul kufa da wasu daga cikin malamai na kufa kuma wannan shine kaulin imam abu hanifa su sun tafi akan annahuma sunnatani su sun tafi akan kurkurar baki da shaka ruwa sunna ne to tunda sunna ne in mutun ya bar sunna ba za a ce sallarsa bace ba saboda ya bar sunna sunnar irin ta malaman fiqh ba sunna a wajen malaman hadisi ba ko kun fahimta akwai bambancin istilahi tsakanin malaman hadithi da kuma malaman fikihu in kaji an ce sunna su malaman fikihun suka ce sunna abinda ba wajibi ba ina fata an gane su kuma malaman hadithi in suka ce sunna suna nufin ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfi khalqi aw khulqi wannan shi suke nufi da sunna to da haka waɗannan malamai Sufyanu Thauri da kuma malaman Kufa Imam Abu Hanifa dukkaninsu sun tafi akan cewa in mutum yayi alwala ya bar kurkurar baki ko shaka ruwa kuma yayi sallah sallarsa ba za a ce sake ba saboda kurkurar baki da shaka ruwa a wajen su sunna ce dalilin su saboda hadisin da yazo na ashrun min sunanil mursalin ashrun min sunanil mursalin abubuwa guda goma min sunanil fitra suna daga cikin sunnonin fitra daga ciki akwai kurkurar baki akwai shakarwa wannan ita ce hujjar su imamu abu hanifa cewa kurkurar baki da shakarwa ba wajibi ba ne a cikin alwala da haka in mutum ya basu ba za a ce sallarsa sai ya sake ba sai mazhabi na uku wa qala ta'ifa mazhabi na uku suka ce la yu'idu fil wudu' wala fil janaba in mutum ya bar kurkurar baki da shaƙa ruwa a alwala ko a wankan janaba ba zai sake ba ba zai sake ba ko a wankan janaba ya bari ko a alwala kagan mazhabi na biyu su sun bambanta tsakanin in a alwala ne da kuma wankan janaba su kan mazhabin farko su wannan dama sun tafi akan wajibi ne su ishaq bin rahuya cewa kurkurar baki shaƙa ruwa waɗannan wajibai ne a alwala kuma kaulin su kauli ne rajihi shine kaulin da ya furin jaye dan kaka dauki kurkurar baki da shaka ruwa a matsayin wani abu da bashi da ainihin wato nauyi ka dinga sakaci da shi wannan mazhabi na uku suka ce la yu'idu fil wudu mutum in ya bar kurkurar baki da shaka ruwa alwala ba sai ya sake sallah ba wala fil janabati haka a cikin janaba li'annahuma sunnatun minan nabi sallallahu alaihi wasallam domin sunna ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam fala tajibu al'adatu da haka ba wajibi bane sake sallah ala man tarakahuma ga wanda ya bar kurkurar baki ko shaka ruwa fil wudu'i a cikin alwala wala fil janabati ko cikin wankan janaba wa huwa qawlu malikin wa shafi'i fi akhiratin wannan shine ra'ayin imamu malik imamu darul hijra da imamu shafi'i a kaulinsa na ƙarshe imamu shafi yana da kauli guda biyu to maganarsa ta ƙarshe akan wannan shi ma ya wafaka wa imam malik amma an ce laisa li hadhihi ta'ifa dalilun sahih wato wannan bangaren wannan mazhabin gaskiya wato dalilin su ba su da wani dalili ingantacce mana dalilin su ba shi da inganci ina fata an gane babul madmadati wal istinshaq min kaffin wahidin babin da zai yi bayani akan kurkurar baki da shaƙa ruwa duk da tafi guda ɗaya mutum ya gunsa ya kuskura ya kurkura sannan ya shaƙa duk da tafi guda ɗaya ba mutum ya wanke baki sau uku sannan ya shaƙa ruwa sau uku ba a haɗawa zai yana gunsar ruwan yana kurkurawa yana zubarwa yana shaƙawa na fata an gane to wannan babin abinda zai mana magana kenan قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن أيينة وغير واحد هذا الحديث عن أمر بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا أبو عيسى الترمذي يكتشوى يحيى بن موسى يازن تدسوا أن حديثي شيكم يتشي إبراهيم ابن موسى الرازي يازن تدسوا أن حديث خالد ابن عبد الله ya zantar da shi kuma su Ibrahim bin Musa wannan hadisi daga Amr bin Yahya daga mahaifinsa daga Abdullah bin Zaid na radiyallahu an qala yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abdullah bin Zaid ne yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wa sallam madmada wastanshaqa min kaffin wahidin fa'ala zalika talatan yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kurkura ya shaƙa duk da tafi guda ɗaya kuma ya yi hakan sau uku da ya kamfato ya gunsa sai ya shaƙa ya face sai ya kuma kamfatowa ya sake gunsa ya shaƙa ya kuma kamfatowa ya kurkura baki ya shaƙa sau nawa kenan sau uku amma yana mai haɗe kurkurar bakin da mai da shaƙarwa wannan hadithin muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi abu isa tirmidhi rahimahullah yake cewa a cikin wannan babi an abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin abbas ya ruwaici hadithi mai irin wannan ma'ana din kala abu isa wa haditha abdullahi bin zaid hadithan abdullahi bin zaidin hasanun gharibun fazzahiru sahihun hadithi ne sahihi tunda muttafaqun alai wa qad rawa malikun imam malik ya ruwaito wa ibn uyayna da ibn uyayna wa ghairu wahidin da kuma ainihin wato banda su akwai wani ma hadal hadith sun ruwaici wannan hadithin an amru bin yahya daga amru bin yahya walam yadhkuru hadal harfa sai dai basu ambaci wannan lafazin ba hadal harfa ai hadal lafaz kenan basu ambaci wannan lafazin ba cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam madmada wastanshaqa min kafin wahidin wa inna ma zakarahu Khalid bin Abdullah ruwaya ce ta Khalid bin Abdullah shi ya amfani da wannan lafazin nan madmada wastanshaqa min kafin wahidin وخالد بن عبد الله شيكو خالد ابن عبد الله ثقة حافظ ثقة ني أو جمع لمن حديثي كما حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق wasu daga cikin malamai suka ce kurkurar baki da shakarwa min kaffin wahidin duk da tafi guda ɗaya yujizi'u tana wadatarwa ta wadatar idan mutum duk da tafi ɗaya ya kamfaci ruwa ya kurkura baki ya shaka ya kurkura ya shaka ya kurkura ya shaka ya wadatar wa qala ba'dhum wasu suka ce tafriquhuma rarraba su ahabbu ilaina shi muka fi so ma'ana inda mutum zai kamfato ruwan guda daya duk da kamfata daya ya kurkura ya shaka ya kurkura ya shaka ya kurkura ya shaka suka ce ya wadatar amma dai yayi ya kamfato sau daya ya kurkura ya shaka ya kuma kamfatowa ya kurkura ya shaka ya kuma kamfatowa ya kurkura ya shaka wannan shi malamai shi aka fi so dan shi yafi dacewa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala shafi'i in jama'ahuma fi kaffin wahidin fa huwa jaizun imamu shafi'i yace idan mutum ya tattara kurkurar bakin da shakaruwar duk guda ukun a kamfata daya yake cewa ya halatta wa in farraqahuma amma in ya raba su kurkurar baki shaƙa ruwa kamfata uku ba kamfata ɗaya ba fa huwa ahabbu ilaina imam shafi yace wannan shi muka fi so ina fata an gane babu ma ja fi takhlilil lihya babun da yake maganar tsatsefe gemu qala haddathana ibnu abi umara qala haddathana sufyan ibn uyayna an abdul karim ibn abi al mukhariq an abi umayyah an hassan bin bilal qala رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وعنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان من حسان بن بلال حديث ولم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز وقال إسحاق وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متعولا أجزعه وإن تركه عامدا أعاده قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آمين أبو عيسى الترمذي كتاب da zai bayani game da hukuncin tsatsefe gemu sai kawo hadithi mai lamba ta 29 yace ibnu abi umar ya zantar da su wannan hadithin shi kuma sufyan ibnu uyayna ne ya zantar da su hadithin daga abdul karim ibnu abil mukhari abi umayya shi kuma daga hassan ibn bilal hassan ibn bilal yake cewa naga ammar ibn yasir yayi alwala ko yana alwala to da yazo sai naga kuma ya tsatsefe gemunsa sai na ce da sai aka ce da shi aw qala ko kuma shi hassan ibn bilal yace fa qultu lahu sai na tambaye shi atukhallilu lihiyatak yanzu ka tsatsefe gemunka qala wa ma yamna'un yace me zai hana ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته domin hakika naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsatsefe gemunsa na fata an gane to kaga wannan hadisin yana fa'idantar da tsatsefe gemu shi sa suka ce tsatsefe gemu akwai maganganu guda hudu akan hukuncin tsefe gemu a alwala imam malik shi ya tafi akan cewa idan gemu yana da yawa to ba a son tsatsefe shi a alwala wannan shine idan kuma kaɗan ne kina a tsatsefe in ko yana da yawa to shi imam malik la yus la yastahibbu ko la yustahabbu la yus la yustahibbu la yastahabbu ainin wato an yukhallila al-lihya fil wudu an gane ko wannan shine ra'ayin imam malik akwai ra'ayin ibnu habib shi ibn habib yana ganin in kan khafifa idan gemu sassauka ne wajibi ne a tsatsefe shi wajibi ne wajibi ne wannan shine kaulin ibn habib idan ko mai yawa ne mai kauri yake cewa to ba wajibi bane tsatsefe shi a alwala an gane ko yawa wannan kuma ruwaya ce da malik aka same ta daga abdul wahab sai malaman da suka tafi akan wato wanke ma ƙabalar zaƙan duk abin da yake kusa da haɓa tsatsefe shi wajibi ne abin da yake bayan haɓa suka ce tsatsefe shi musta'abbi ne na fata an gane wannan shine a ƙawal ɗin shi imam malik baya ganin mustahabbancin tsatsefe gemu a alwala ibn habib shi kuma ya ce in gemu kaɗan ne wajibi ne a tsatsefe shi in kuma yana da yawa mustahabbi ne in ka tsefe sai kuma ƙaunin malaman da suke ganin abin da ke kusa da haɓa na gemu wajibi ne a tsatsefe shi abin da kuma ya ɗanyi nesa da haɓa to shi kuma ba wajibi ba ne sai an tsatsefe na fata an gane hadithi na talatin shine hadithin ibn abi umar yake cewa ibn abi umar ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma sufyan ibn uyaina ya zantar da su daga sa'id ibn abi aruba shi kuma daga katada daga Hassan ibn Bilal daga Ammar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu makamancin irin wannan hadisi dai da muka karanta Abu Isa Tirmidhi yake cewa wa fil babi an Uthman wa Aisha hadithin Aisha Imam Muhammad ya fitar da shi hadisin Ummu Salama Imam Tabarani da Imam Al-Baihaqi sun fitar da shi hadithin Anas Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithin Ibn Abi Aufa shi kuma Abu Ubaid ya fitar da shi duk da cewa a cikin isnadin akwai abul warqa shi kuma da'ifi ne akwai kuma a cikin ruwayar abi ayyub shi kuma imam ahmad ibn maja da imam tirmidhi sun fitar da ruwayar abi ayyub al-ansari qala abu isa wa samitu ishaq ibn mansur yace naji ishaq ibn mansurin yaqul yana cewa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad bin hanbal yana cewa qala ibn uyayna wato sufyan ibn uyayna yace lam yasma abdul karim abdul karim ibn abil mukhari shi fa bai ji hadithin bai ji hadithi ba min hassan ibn abi bilal bai ji hadisin takhlil wato wannan hadisin na tsatsefe gemu ba daga hassan ibn bilal to kaga an samu inqita'i kenan abdul karim ibn abil mukharik bai ji hadisin tsatsefe gemu ba daga wajen hassan ibn bilal shi sa muhammad ibn isma'il al-bukhari kace asahu shay'in fi hadha al-bab mafi ingancin hadithin da aka ruwaito a wannan babin shine hadithin Amir bin Shaqiqin an Abi Wa'il an Uthmana wannan hadisin shine hadisin da yafi kowane hadisi inganci a babin tsatsefe gemu a alwala ala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa wa bi hadha bi hadha akthar wa qala bi hadha akthar ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi yawan malamai ma'abota ilimi da wannan hadisin suke aiki tsatsefe gemu a cikin alwala an samu da yawa daga cikin sahabbai kamar abdullahi bin abbas abdullahi bin umar anas dan malik sayyidina ali cikin sahabbai cikin tabi'ai sa'id bin jubair abu qilaba mujahid ibn sirin dhahak ibrahim an-nakhai wa'annan duk suna tsatsefe gemu a alwala na fata an gane wa man ba'dahum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su ra'auta khalilal lihiya dukkanin su sun tafi akan tsatsefe gemu a alwala mutum yazo alwala ya tsatsefe gemun sa wa bihi yaqulu shafi'i kuma wannan shine fatawar imam shafi'i wa qala ahmad imam ahmad bin hanbal yace in saha anta khalilal lihiya fa huwa jaizun idan mutum ya manta yayi rabkanuwa bai tsatsefe gemu ba ya halatta a alwalar tasa shi kenan alwalarsa ta yi wa ƙala ishaq ishaq bin rahuya ya ce in tarakahu nasiyan idan mutum ya bar tsatsefe gemu bisa mantuwa a alwala au muta'awwilan ko bisa wani tawili a jiza'ahu alwalarsa ta yi wa in tarakahu amidan idan ko mutum ya bar tsatsefe gemu da gangan a ada to ya sake alwala wannan shine ra'ayin malamai game da tsatsefe gemu ina fata gane hadisi na ƙarshe a wannan babin shine hadisin Yahya ibn Musa shi kuma Abdurrazzaq ya zantar da su daga Isra'il daga Amir bin Shaqiq an Abi Wa'il a shine hadisin da Imam al-Bukhari ya ishara zuwa gare shi wannan na ƙarshen cewa shine hadisi mafi inganci da aka ruwaita a wannan babi hadisin Amir ibn Shaqiq an Abi Wa'il an Uthman bin Affan radiyallahu an wannan shine mafi inganci hadisi mafi inganci a wannan babi annan nabi sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu lalle ya kasance yana tsatsefe gemun sa qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun babu ma jaa fi masir ra'si annahu yabda'u bi muqaddamir ra'si ila muakhiri ila muakhirihi babun da yazo na shafar kai kuma in mutum zai shafi kai zai fara ne daga goshi magabacin kai ila mu'akhkharihi zuwa ƙarshen kansa ƙeya kenan qala haddathana ishaq ibn musa al-ansari qala haddathana ma'an ibn isa al-qazzaz qala haddathana malik ibn anas an amr ibn yahya an abihi an abdullah ibn zaid أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمكدام بن معدي يكرب وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق abu isa tirmidhi yake cewa ishaq ibn musa ya zantar da su wannan hadithi al-ansari shi kuma ma'an ibn isa al-qazzaz ya zantar da su wannan hadithin shi kuma malik ibn anas ya zantar da su wannan hadithin daga amr bin yahya daga mahaifinsa daga abdullahi bin zaid abdullahi bin zaidin radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masahar asahu ya shafi kansa biyadaihi da hannayensa gaba daya saboda haka masu mutum ya dan cire hula kawai ya shafa da hannu daya haka duk da cewa akwai maganganun malamai game da wamsahu bi ru'usikum wannan ba'un din wace irin ba'un ce wamsahu bi ta wani ba'azi ce ta tabi'idiyya ce ko ta ilsaq duk da cewa mazance mafi inganci ba'ul ilsaq ce an gane ko wamsahu ku shafi kanku ta hanyar ɗamfara hannayenku a kanku ba ta wani ba'adi ba ne don wanda suka taba kan ba'u tabi'idiyya ce suka ce wamsahu bi ba'adi sai zamto kawai koya ka dan shafi kanka yayi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa kamar yadda zai gaya mana kaifiyar shafar da hannayensa guda biyu ke farawa daga magabacin kansa goshi kenan an gane ko fa aqbala bihima wa adbara to fa aqbala bihima maganganu guda uku akai akan fa aqbala bihima wasu suka ce ana nufin yana farawa ne daga magabacin kansa wa adbara sannan sai ya baya wasu suka ce fa aqbala bihima yana yo gaba da hannayen suka ce daga baya mutum zai tawo wa adbara sannan sai kuma ya koma an gane ko wannan akwai wanda suka tafi akan fa aqbala bihima ai yana yo gaba da hannayen to kenan ya faro daga baya yo gaba da su in ya zo gaban kuma wa adbara sai kuma ya koma wasu kuma suka ce a aqbala bihi ma daga tsakiyar kansa zai taho haka gaba sannan sai kuma ya dauka ya baya ina fata an gane eh fahimta fuska ko eh hadisin hadisin fa aqbala bihi ma amma zance mafi inganci shine na farkon yana farawa ne kaman yanda kake yi yana farawa ne daga magabacin kai goshi kenan in ya fara sai kuma ya dauka ya tafi baya daga baya kuma sai ya sake dauka ya sake dawo da shi ina fata an gane bada abi muqaddami ra'asi kaga wannan ruwayar kenan bada abi muqaddami ra'asi yana farawa ne da magabacin kansa thumma zahaba bihi ma sannan ya tafi da hannayen ila qafahu zuwa qiya thumma raddahuma sannan ya dawo da su hatta raja ila al-makan alladhi bada min har sai ya dawo gurin da ya fara thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke hannayensa qala abu isa wa fil babi an muawiya wal miqdam bin ma'di yakrib wa aisha wayannan dukkanin su sun ruwaito hadisi mai makamanciyar ruwayar a ruwayar da muka karanta ta abdullahi bin zaid kenan an gane ko قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب أبو عيسى الترمذي يقول أما دك cikin hadisan hadisin عبد الله بن زيد شيني mafi inganci da aka ruwaito a wannan babi wa ahsan kuma shi yafi kyau wa bihi yaqulu shafi'i kuma wannan shine fatawar imamu shafi'i game da shafar kai wa ahmad da imamu ahmad wa ishaq bin rahuya da ishaq bin rahuya lokaci yayi amma kara to lokaci yayi insha Allah zamu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah